أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan lokaci ne albarka da muke gabatar da darasi a wannan littafi kamar da muka sani yau muna gabatar da karatu ne a cikin littafin sharh masail jahiliya allati qalaha fiha rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ahli jahiliya wanda ajiya mun gabatar da karatu a cikin littafin usul sunna na imamu ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala wanda a jiya mun fara wata gaba mai matuƙar muhimmanci don haka ne muka ga cewa akwai dacewan yau insha Allah ta'ala mu zo mu ci gaba da karatun wannan littafi din na shi Imam Ahmad insha Allah ta'ala kuma akan shi za mu ɗaura insha Allah ta'ala sai ai haƙuri ba za mu samu daman gabatar da karatu kai tsaye a cikin wannan littafi din na shirin masail jahiliya ba za mu dora yana daga inda muka tsaya a kan wannan a cikin wannan littafi muka tsaya suna insha Allah ta'ala da fatan yan uwa waɗanda suka zo domin karatu za su mana uzuri insha Allah ta'ala a jiya mun tattauna akan matsala ta 25 a wannan littafi na usulul sunna a inda Imam Ahmad bin Hanbal ya tattauna mana batu game da duk mutumin da ya bar sallah da gangar wurin ne ya kafinta yace babu wani abu a cikin ibada wacce barin ta kai tsaye yake zama kafirci sai da sallah don haka a jiya mun karanta waɗannan dalilai da malamai suka shimfiɗa game da irin wannan al'amari ma'ana game da mutumin da ya bar sallah domin wulaƙantarwa da kuma wanda ya bar sallah domin mutunta a matsayinta na farila ko kuma tsoro da shirku na musulunci karatu ya karatu har muka kai inda gabar da malam zai mana magana game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama radiyallahu anhum ajma'in a jiya mun fara karanta wannan gaba sai lokaci ya lare insha Allah ta'ala yau za mu dora daga inda muka tsaya insha Allah ta'ala mun tsaya ne a wannan matsala ta 26 a wannan littafi na usul sunna na Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal wanda insha Allah ta'ala za mu dora Allah muke roƙo ya mana gabo da kasar wajen fahimtar daidai da aikata daidai kai tsaye مالك السوى وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في ذلك ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله كلهم يطلق المخلافة وكلهم إمام ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر كنا نعدي ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نفسه ثم بعد أصحاب ثم بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم وكل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه له من الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة فأدناه صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوه وسمعوا منه ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل بصحبتهم من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير wannan gaba ita ce gabar da imamu ahmad bin hanbal ya mana bayani a kai na farko abin da yake cewa shi wa khairu hadhihi al-umma ba'da nabiyha mafi alhirin wannan al'ummar bayan annabinta shine abubakar bin siddiq abubakar bin siddiq zai mun faɗi sunan shi ko shine abdullahi bin abi quhafa Allah ya kara mishi yarda ثم عمر بن الخطاب سنة في عمر بن الخطاب شيني من نبي السن درجة قبادة باين النبي صلى الله عليه وسلم باين أبو بكر بن الصديق في عمر بن الخطاب شيني نبي وزن درجة ثم عثمان بن عفان دقنكم في عثمان بن عفان عثمان بن عفان وانا اجي الكنية للذن وريه wanda ya auri ƴaƴayen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam guda biyu sannan suka rasu gaba daya annabi sallallahu alaihi wasallam saboda jin dadin surkuntuka da shi yace da muna da ta uku da mun ƙara masa نقدم هؤلاء الثلاثة منا جباتر وأنهم جداؤه كما قدمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم kamar yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke gabatar da waɗannan a matsayin waɗanda suka fi kowa daraja a cikin sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lam yakhtalifu fi dhalika sahabbai a tsakankanin su ba su sabani ba wajen kasantuwar waɗannan mutanen a matsayin waɗanda suka fi kowa falala Allahu akbar jama'a wannan shine manhaji na salaf kuma shine tafarki da kuma aqida ta mu ahlus sunna abin da nake cewa shine mafi alherin wannan al'umman bayan annabi da shine Abu Bakar Siddiq Allah ya kara miki yarda Imam Bukhari ya rawaito hadisi a cikin kitab fadail sahaba wanda ke tabbatar da wannan afdaliya ta Abu Bakar Siddiq Allah ya kara miki yarda wata rana wata mata ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ta zo tana tambaya game da al'amarin addini sai manzon Allah ya ce da to da je ka dawo sai ta ce to idan na dawo ban same ka ba fa ni riwaya yake yana tana nufin idan ka mutu in zo wajen wa sai ce ba ki ababakar ki zo wajen abubakar da siddiq wannan yake nuna maka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada abubakar da siddiq ya zanto wanda zai fatawa a bayan ba rayuwar shi sannan annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana ya fi cikin al'umma mutane gaba daya ya ce ya ce ya kudu ba a cikin sahabbai yake cewa lalle Allah madaukakin sarki ya bai wa bawansa zaɓi a tsakanin ya rayu a gaba da rayuwa a duniya ko kuma ya zaɓi abin da yake wurin Allah shi ko wannan bawa sai ya zaɓi abin da yake wurin Allah ya bar wannan abin da ya bar duniyar gaba daya Allahu akbar manzo Allah yana gama faɗin wannan sai Abu Bakar ya fashe da kuka yana ta kuka yana ta kuka Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara miki yarda sune ƴan Islamiyya a majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗan ƙananan yaran da ke zuwa su zauna a nan suka gina su ta ta ma yadda hada ce me yasa wannan kike da kuka ne sai Abu Bakar Siddiq ya faɗa musu cewa ai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kusa mutuwa ne a wannan hudubar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yake cewa a cikin mutane kaka ba mutumin da naji daɗin mu'amala da shi na more wa dukiyarsa na more wa zamantakewa tare da shi kamar Abu Bakar yace da zan riki wani a matsayin badadina wanda za mu je gaban Allah tare da shi لاتخذت أبا بكر خليلا دا نارج أبو بكر يبنتو بدائنا أما أن صلى الله عليه وسلم سيدي يوم وانتك مسلمتي تابوا ننجر ما أولينا سمد إرسونا مدين خليل لذا لغة أن صلى الله عليه وسلم تسوى سدوا كل كوخة إلا كوخة أبا بكر كجيك توشي دوة قوفا لذلك جلنتي زوات كما صلى في كيف يدرس الله amma kofan abubakar ta ila kuma da abu sallallahu alaihi wasallam fil akhirati wal ula kun ga anan ya nuna muku cewa a cikin sabon nasu ma gaba daya ba kowa bane wanda ya kai wani ya kai abubakar ne siddiq daraja an gane ko abubakar ne siddiq kamar yadda muka sani a farkon musulunci shine mutumin da yana karɓar musulunci bayan su kuma ya je musulunci kafin yamma ya biya musulunci da kusan mutane goma ba wani magana sai ka haddace kaza sai ka iya kaza a musulunci ba haka bane aikin da'awa aiki ne kowa wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan fa qala innani min al-muslimin wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hazzin 'azim Allah ta'ala yace babu wanda yake kyakkyawan zance sama da mutumin da yake yin kira zuwa ga Allah bayan ya kira ya yi kira zuwa addinin Allah kuma ya ce ni ina daga cikin musulmi kafin yamma abubakar da siddiq ya je ya musulunci da waɗannan mutane az-zubair ibn awwam da su sa'ad bin abi waqas da sa'id bin zayd kai kusan biyawancin abdurrahman bin auf su waɗannan asharan mubashiri bil janna abubakar da siddiq shi musulunci da su a bayan ya taɓa musulunci daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu tushe tun da baya tuhon da ƙarya yana zuwa da suke kai na imani kai tsaye kawai babu wancan sama ba wani kuma shi ne wanda ya ciyar da dukiyarsu wajen siyan bayi waɗanda ake azabtar da su a wannan lokaci irin su bilal shi ya siye su aka kuga mai kuɗi ya siye bilal da kuɗi tsawagwai ɗan tashi ci gaba da musulunci jama'a abubakar ne siddiq yana da mahasin waɗanda la tu'addu wa la tuhsa sai dai kai a faɗi ɗan abin da ya samu jama'a an gane wannan ko bayan abubakar ne siddiq daga nan sai umar ɗan khattab a cikin daraja wanda umar ɗan khattab mun san farlansa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa da akwai wani annabi a bayana da umar ɗan khattab shi ne mutumin da Allah madaukakin sarki ya dace ya dace da harshen shi wajen faɗin gaskiya duk abin da ya faɗa ya ba da shawaran a yi sai ƙur'ani ya sauka ya gaskata abin da umar ya faɗa kamar yadda muke muke bayani akan ababe da yawa wajen aikin hajji ce law istakhadna min maqam ibrahim musalla Allah ta'ala ya saukar da wannan aya cewa wattakhidhu min maqam ibrahim musalla akwai ayoyi da yawa a cikin qur'ani mai girma wanda lokaci ba zai ba mu a ce mun ambato su ba waɗanda dukkanin su suna datar da abin da Umar ɗan Khattabi ne faɗa Allah ta'ala ya ƙara masa yadda kamar da muka sani a garin Makka maguzawan garin Makka sun hana a bayyana musulunci ba a cewa ƙarara a bayyana ana yin musulunci sai lokacin da Umar ɗan Khattabi ya musulunta ita to ba sun gaskiya muke bane aka ce sun gaskiya muke to shi kenan zuwa bayyana musulunci mana kowa ya ji duk wanda yake ganin cewa ya yi ta kuma zai hana Allahu akbar a wannan lokacin Umar na Khattabi Allah madaukakin sarki ya sanya musulunci ya sami izza a dalilin musuluntarsa an gane wannan ko Umar na Khattabi ke sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi a wani hadisi wanda imam turmizi ya kawo wannan hadisin a cikin littafin as-sama'i muhammadiyya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wata rana ya mafarki yana bacci sai ya ganshi gashi nan yana jan ruwa bayan ya gama jan ruwan nan sai abubakar ne siddiq ya zo ya karba yana jan ruwan ya zamto jin shi kuma akwai rauni a ciki bai dade ba sai ya sai ya sai ya gaji kuma ban faɗa ya zo ya ansa wannan gugan ya dinga jawo ruwa ya dinga jawo ruwa ya dinga jawo ruwa sai da mutane gaba ɗaya suka karkaɓo shi an gane ko sannan zuwan Usman wanda malamin ka fasara wannan hadisin da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana isara game da khalifarsa Abubakar da Siddiq cewa ba zai rike yana khalifancin ba shekara biyu yayi yana mulkin Allah ta'ala masa rasuwa ayin Umar bin Khattab ya karba yayi shekara goma ta yana kan mulki yana ci gaba da khalifanci alamin walin nubuwa akan tsarin irin na annabta Allah ta'ala ya kara masa yarda Umar ɗan Khattabi a zamanin sa ne duk wani duk wata gwamnati a yau da zaka ji an ce akwai documentation akwai administration akwai kaza da kaza dukkan wannan abin da ka sani daga wani Umar ɗan Khattabi aka same shi shine wanda ya yi musulunci tsari ya zanto akwai ma'aikatan gwamnati akwai kowa na albashi akwai administration akwai gwamnoni akwai sakataroni akwai kaza da kaza da kaza duk wani tsari da kasan ana na gwamnati Umar ta faɗa ya kawo wannan tsari har zuwa lokacin da aka haɗa makirci da ɗaya daga cikin bamajusi mai suna Abu Lu'atul Majusi la'natullahi alayhi yazo da sunan ƙaryar musulunci yace shi ya musulunta da shi da wani mai suna Hurmuzan suka zo garin Madina amma target din dai an zo ne kawai domin a kashe Umar Khattab an zo ana sallah ya ce da sahun gaba akwai wani makamin suna kanja me bala'i kai shi kamar lauje yake ne kai guda biyu abu nuru ata ana cin sallah ya mamaye masa kabbabi kun sai da cikin sallah ka bai ba irin namu bane gargar natsuwa ake cikin natsuwa mutum baya taɓa tunanin duniya ko wani abu ballantana ka ce to ai kawai ya kaga wannan ya turo makamin ko wani abu makamancin haka a wannan lokacin wannan zinjiƙin arni ya cire wannan wuka ya samu sun umar ɗan kafɗari ya mai shuka guda uku duk shuka idan ya kai sai ya jawo hanji sai ya jawo kayan cikinsa umar ɗan kafɗari ya fadi bayan su kuma sai da ya soki mutane bakwai bayan umar ɗan kafɗari sai da ya shuka wa mutane bakwai da sahabbai sai da haka a cikin masallaci aka yi tara in tara da ya gare tabbas za a kama shi an gane ko akwai ɗaya daga cikin sahabbai na masa sunansa wanda yana da wata babbar riga shi ne ya jefa masa wannan riga a kan shi aka bi shi aka danne shi da ya tabbatar da cewa ne za a kama shi shi ma sai ya koka wa kansa wani ɗaya suka kai shi a wannan lokacin ne ƙanin abdullahi bin umar mai suna ubaidullahi bin umar saboda shi ya ga lokacin da suke mitin da shi da hurmuzan ya je ya samu hurmuzan shi ma ya sassara shi ta kudu ya kashe shi mai kaka kaka saboda dama da haɗin bakin hurmuzan da shi aka haɗa baki wajen ne wajen kashe umar ɗan kabbabi a wannan lokacin umar ɗan kabbabi bai rasu ba sai da ya kwana ɗaya ko kwana biyu kafin rasuwarsa a wannan yanayi a wannan lokacin ne ya naɗa kwamiti na waɗannan sahabbai sauran mutane shida waɗanda suka saura ko mutane bakwai suka saura a cikin ne ashirin wasu ne janna جرجع علي بن أبي طالب ده عثمان بن عفان ده طلحة بن عبيد الله ده الزبير بن عوام ده سعد بن أبي وقاص ده عبد الرحمن بن عوف ينقى سأم أيمني شورى تجيب لا إشي غباء غلطانين جوا ده أكا غباء تكون وأنن هو يجب تكون غباء أولا لوقتين الله ما لوقتين تجي عمر بن الخطاب رسوله الله تعالى يقرأ مثل كما دام حديث يا تبقى في صحيح البخاري annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ishara akan cewa lalle Umar bin Khattab da Isra'i na farko hadisin Imam Bukhari ya kawo shi ne wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam suna zaune akan dutsen Uhud sai dutsen yayi rawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi dutsen ya ce ihda ya Uhud nabu ya kai Uhud innama alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahidan ba kowa ke kanka ba sai annabi da siddiqi da kuma shahidai guda biyu Umar ɗan Khattabi ke wata rana Umar ɗan Khattabi yana zaune sai yake cewa Hudayfa ɗan Yaman kun ji shi ne ma'abocin sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da shi ya Hudayfa mutane suna tambayan Annabi sallallahu alaihi wasallam game da alheri sai kullum sai kike tambaye shi daga cikin fitintunin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa maka cewa za su faru da Allah akwai wata kofa da yake za a karya wannan kofa in an karya kofar ce ba za ta taɓa sosuwa ba wannan kofa idan kuma buɗe ta aka yi to za a iya rufe ta ko zai faɗan yana ne ke ce Umar ɗan Khattabi ko mi ya shiru sai da Umar ɗan Khattabi ya biya ya tafi sai ko zai faɗan yana ne ce wai shi Umar bai san cewa shi ne wannan kofar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayani ba da Umar ɗan Khattab ya yi mutuwa irin ta al'ada ba mutuwa irin ta kisa ba to wannan kofar da za a iya mai ta arifi al'amarin musulmi zama komai daidai amma tun da kasance aka yi shi ne karya kofar to wannan kofar ba za ta rufuwa ba har zuwa ran kasar kiyama abin da ya faru ke wanda ya faɗan yama ne ce ai Umar ɗan Khattab shi ne wannan kofar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayani akan ta yana nan wannan hadisi yana a cikin kitabul fitan a cikin sahih bukhari kuma kai tsaye annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa ishara irin waɗannan abubuwa da cewa dama cikin shiga shugaba ne mai adalci lokacin da wani da yahudi ɗaya daga cikin ƴaƴan gwamnoni da ke misra ya mai tsanin da yahudi mai duka da yahudi ne kamo hanya zo garin madina ya zai tambayi ina ka duka musulmi aka ce aka duba ka ce baya gida ina yake aka ce yana can bayan gari a ƙarƙashin wata bishiya yana gaske bai hudun ne ya ko ya ko sai da ya kan maran habbabi ya tashi malin tashi ina neman ka duka musulmi sai ayi ne kai ne yanzu kai ba kowa tare da kai ka zuwa ka kwanta nan ita yi yace gaskiya ne hakamta fa adilta fa limta kayi adalci kayi shugabanci sai kai adalci sai kai bacinka fa'aminta faninta sai ka samu aminci da surki faninta take ta bacci ka kun ga wannan adalci ne irin nawa ne Umar dan Khattabi Allah ta'ala ya kara masa yadda kuma Uthman bin Affan sannan Uthman bin Affan kamar yadda muka faɗi malam sai ke nuqaddim haula thalatha muna gabatar da waɗannan mutane uku akan sauran gaba daya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يدع da yawa daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tabbatar da cewa lalle mafi alherin al'umma bayan annabin ta shine Abu Bakar daga nan sai Umar daga nan sai Uthman sannan sai kuma shi lam yakhtalifu fi zalika sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun sabani wajen kasancewa cewa Abu Bakar shine mafi falala sannan sai Umar sannan sai Uthman ثم بعد هؤلاء الثلاثة سنن باين وأنن مجاوث أصحاب الشورى الخمسة سوري وأن في أصحاب الشورى متاني بجادية وأن أمة الخطاب يذابيت سوري أطيع علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله كلهم يصدق لخلافه kowane ɗaya daga cikin waɗannan mutanen da Umar bin Khattab ya zaba jama'a ya cancanci ya zama shine khalifa musulmi jama'a an gane wannan ko ya cancanci ya zama shine wani shine khalifa musulmi kai tsaye dukkanin su kowanne ya cancanta saboda dukkanin su amintattu ne a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma tun a duniya annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu bishara cewa su ɗan aljanna ne wa kulluhum imamun dukkanin da shugabanni ne wa nadhhabu fi zalika ila hadith ibn umar sai mu tafi da wannan da hadithin abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda wanda imam ahmad ya tada wannan hadisi a cikin littafin musnad ɗinsa lamban hadisi ne dubu hudu da ɗari shida da ashirin da shida wanda imam ahmad shakir ya inganta wannan hadisin a cikin littafin musnad مسند الإمام أحمد عبد الله بن عمر يقول سوى كنا نعد من كثر شيء منها كرجاوة منها كذب بجيوة ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي منظور الله صلى الله عليه وسلم ينا رايق وأصحابه متواترون ذا صحبان في جدا ننسى أذن أمين sahabbai kowa da kowa yana jin muke faɗa abubakar cewa mafi alherin wannan al'umman bayan annabinta shi ne abubakar kuma umar sannan umar kuma usman sannan usman kuma nafsu sannan su ne shi bayan su ba ma ƙara ambatan kowa kuma ina fata an gane a ranar da umar ɗan khattab ya rasu an zo za a ɗaga wannan gawa ta Umar dan Khattab sai Ali bin Abi Talib ya shigo yake cewa ta ji dadin ka ya kai Umar dan Khattab idan akwai mutumin da zan so in yi koyi da shi in haɗu da Allah da kwatan kwatan irin aikin da wannan da ya haɗu da shi da zai haɗu da shi a wurin Allah to ya to aiki na ya dace irin Umar dan Khattab yake cewa ka ji dadin ka ka moye marayuwa shi yake ba da wannan shirin gawa ne Umar dan Khattab amma yau sai ka samu wani baki da bakin zuciya da bakakin kaya da bakakin maganganu ya zo yana faɗin cewa kaza da kaza da kaza da kaza kan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a an gane wannan ko to sahabbai da suke suna wannan tsirgin zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda wasu riwaya sun kawo sun sahih Bukhari sun tabbatar da wannan da kuma sun sahih Muslim ثم بعد أصحاب السورة sannan bayan waɗannan mutane nawa mutane biyar na ashabu shura min ba'di asab bayan su ahlu badr min al-muhajirin a wajen daraja da cikin sahabbai ce waɗanda ke hijira daga garin makka zuwa madina oke ahlu badr min al-muhajirin ko sai waɗanda ke halarci yaƙin badar daga cikin waɗanda ke hijira daga makka zuwa madina ثم أهل بدر من الأنصار سنن ما أبو تا بدر وأن سبياج بدر دقت متانا در المدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دقت صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا da gwargwadon yanayin gwargwadon hijira da mutum ya yi da kuma rige-rige gaggawan shiga musulunci da ya yi na farko sannan na farko sannan na farko ma'ana dukkanin wanda ya riga wani shiga musulunci to ya riga wanda ya shigo a bayan falala ina fata an gane haka abin da tafiya jama an gane wannan ko ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم sannan mafiya falalan mutane bayan waɗannan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama القرن الذي بعث فيهم karnin da aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wa'ayi ya zo sawa duniya su suka kowa falala a wannan zamani tunda ya tabbata hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairul qarni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum mafi alherin karni gaba daya da aka taɓa yi a duniya shine karnin da na rayu a ciki sai waɗanda ke bi musu baya sai waɗanda ke bi musu baya وكل وكل من صحبه سنة أو شهرا ذكر وندا يي أبو تال من ظن الله صلى الله عليه وسلم نقوانا ديا أو ساعة سيكون أوا ديا سيكون منك ديا أو رآه هو يتبقى جنم من ظن الله صلى الله عليه وسلم إذا نفسه فهو من أصحابه لا يدري صحب أنت له من الصحبة على قدر ما صحبه yana da gwargwadon sahabantaka da gwargwadon lokacin da ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ya zauna tare da shi wa kanat sajiqatuhu ma'ahu wannan rigirgin da yayi nisa musulunci tana nan tare da shi wannan falala wa sami'a minhu kuma yaji daga manzon Allah mutumin ma da yaji sautin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana to shi ma sahabi ne wa nazara ilayhi nazaratan kai wanda ma ya taba kallon manzon Allah sau daya shi ma ya shiga cikin sahabbai akwai mutumin da sau ɗaya taɓa ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a rayuwar shi an zo hadisi wada annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan raƙumin yana koya mutane aikin haji ana ta aikin haji sai ya kalla ya ce ah wai wanki shine manzon Allah kanka sai ɗaya shine daga wannan gani ko bai ƙara ganin shi ba kuma ya ya ya shiga cikin wani sahabbai har wata mata ta zo da wani yaro ana aikin haji hadisul wada ta daga shi ali hada hajjun wannan dan kankanin yaron shi ma da dan aikin haji manzo Allah ya ce lahul hajj wa lakil ajr yana da aikin haji amma ladan nashi ne ina fata an gani kun ga shi ma wani yaron ya zama ne sahab manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa ajnabu al-khutba huwa afdal min al-qarn alladhina lam yarawhu malin yake mafi mafi kankancin daraja ta sahabantaka shine nan mafi falalan dukkanin karnonin da suka rayu ba taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ma'ana mutumin da ya taba ganin manzon Allah ko daya to in za a tara karnukan da aka yi na duniyar nan gaba daya ba kai wannan ba kai na wannan mutumin da ya rayu a cikin lokacin da ya ga manzon Allah daraja ba walau laqullaha bi jami'il a'mal kai koda sun hadu da Allah da mafi ya kyawun ayyuka dukkanin ayyukan alheri sun sun ya aikata ba zai taba kamo darajar zama sahabi ba wanda taba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة وأندى suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko suka zauna tare da shi ko suka ganshi ko suka taba jin zancen shi da wanda ya taba ganin sa da idansa yayi imani da shi ko da ne na minti ɗaya ne afdalu li suhbatihim min at-tabi'in sun fi tabi'ai da suka zo a bayan su falala saboda wannan daraja ta zama sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam walau amilu kullu amali khair sai koda sun ai koda su tabi'an ne sun aikata dukkanin ayyukan alheri ba su kai darajar wancan mutumin ba wanda ƙarshen sahabi wanda ya rasu a bayan hijira shi ne sahabin da ya rasu hijira na shekara ɗari ɗaya da goma sha biyar shi ne abu kofai sunan shi abu kofai shi ne alkunyinsa ainihin sunansa amir bin wasila amir bin wasila shi ne ƙarshen sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya rasu Allah ta'ala ya ƙara mishi yarda waɗannan ababe da muka koro kai tsaye yanzu za mu shiga yin bayanin su dalla dalla insha Allah ta'ala wannan mun yi shi ne a ne a dunkule na na arni eh eh saboda ai qur'ani haka ya faɗa mana mutumin da ya je shi wa annabi sallallahu alaihi wasallama galabi da cewa shi yana da 'ya'ya yana da dukiya ai ko ya ji kiyama ma wannan ƴaƴan nasu duke shi su kishi a wurin Allah Allah ta'ala sai ce ara'aita alladhi kafara bi ayati afara'aita alladhi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول وياتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكون لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين فقلتهم أزة على بعضكم على الكافرين محل شاهد كأنه يكون كيفا نفت عن ذلك shi na duk wanda ya rayu tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin sa da yi imani da shi da ina na asulin shi arni dan wuta ina fata an gani to da kin arni ya mutu ba kuke bane kace ko Allah ko Allah ana wuta ya laka da fada bal ma hadisi ne tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan ka je wucewa ta makabartan arna ka kalle ka ce manzon Allah yake muku sharin cewa ku yan mutane ina fata an gani eh ya mutu ba imani cikin dan mutane kai tsaye ka fada kan ma kai shakka sai ce to a to ai ka san ne zai faru akwai tauhidi ne babu don haka kawai wuta shi an gane wannan ko na'am shi ne su maka mun yi bayanin ne a dunkule yanzu yanzu za mu bayyana abin dalla dalla insha Allah ta'ala eh na gane an gane ko gaba ɗaya musulmai ahlus sunna sun yi ijma'i akan cewa sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun yi fiyadar da wannan al'umma kamar yadda a gefe guda kuma aka samu wasu rubabbu masu aƙi da cewa sahabban nan gaba ɗaya su kafirai ne sai wasu ɗan tsiraru da ba su wuce ka kirga su da ɗan yatsunka ba guda biyar ko kuma guda goma gaba ɗaya akwai littafin da karantawa ɗazu na ɗaya daga cikin wani malamin mai suna al-husayn abin da yake in ka ga littafin nashi wato abin ma ba zai faɗi bane jama'a shi yasa ba zan faɗan ba eh za ka yana kiran sahabban ne yana jero su yana cewa waɗannan munafikai ne waɗannan kafirai ne waɗannan majiya amana ne waɗannan kaza ne a cikin littafin sa an gane ko sannan irin babawai da ummi akwai littafin da yake shi shi ma mai suna tamamun ni'ma kamalul dini wa tamamun ni'ma shi ma a wannan littafin za ka zo ga miyagun maganganu da yake faɗi game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ƙarerai da ake yi cewa cewa su waɗannan al'ummar wai gaba ɗayan su wai sunan su ne nan ma'asumai ahlus sunna gaba ɗaya mu yi ijma'i akan cewa a cikin sahabbai gaba ɗaya su babu ma'asumi kakaf manzon Allah ne kaɗai ma'asumi wanda baya sabo amma kakaf sabon manzon Allah suna sabo babu wanda ko bai taɓa yin sabo ba babu shi illa iyaka sun kuma Allah ya ce ya gafarta kai da kace yanzu ba ya isa a cikin aljanna ba to me dalilin ka Allah ne ya faɗa was-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم الله يفعله waɗanda suka yi rigirgin shiga musulunci na farko daga cikin mutanen makka da suka yi hijira da mutanen madina da waɗanda suka biyo baya su kyautatawa Allah ya yarda da su su ma sun yarda da Allah kuma Allah ya yi musu tattalin wata aljanna waɗanda ƙoramu ce gudana a ƙarƙashinta za su dawwama a cikinta har abada Allah ya ce wannan shine rabo wanda yake mai girma to kai kake sai baka yarda ba kamar yadda wani zindiƙin malamin su yake ambatawa yake cewa abubakar fil janna umar fil janna sa'ad fil janna kai kai kai ya kun na ashabi janna kai ya kun haula na ashabi janna sai yaya ma wai wa nasu dan aljanna kaji to kaga wannan masu irin wannan maganar sai wanda zindiƙan shi ya kai irin kafirci ibn fir'aun da hamana sannan shine ya faɗi irin wannan maganar domin jama'a duk mutumin da ya soki sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sahabin ya soka manzon Allah yake son zaka ana son azaji manzon Allah ne amma ba ba hanyar da za a ba a kai zuwa gare shi to sai a fara bin jeje da jeje ana dodaya ana dodaya ko kai ne yanzu mutum zai same ka ce oh baban ka mutumin ciki amma duk abokan hinta nan banza ne daga munafiki sai dan tata sai dan jiya sai dan sai dan sai dan sai dan yanzu wannan don Allah ya yi ka ne ko ya kirkin ka ne eh ma'ana so yake dama an ce ai almar'u ma'a man ahabba kenan mamu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jarumansa abokanansa shirkansa abokanan shirkansa abokanan mu'amala tsakaninsa matansa ƴaƴansa a kalle shi gaba ɗaya a cikin kowa ba shi ne kowa hula ba a ce kowa kafiri ne kowa ya yarda bayan musulunci kuma ka ce ka yarda saboda kai kida mu ne an zo an rufe ka da wasu ɗan maganganu ɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan haka ɗan sama sama jama'a addinin shi a addinin yahudanci ba addinin musulunci ba ne al-islamu bari'un min ash-shi'a wa ash-shi'atu bari'un min al-islam an riga an raba gari babban malamin su mai suna ni'matullahi jazairi a cikin wani littafin cewa yake yi wannan ubangijin da khalifan annabinsa shine abubakar mu ba shine annabi ba shine Allah mu ba wannan manzon wanda shine khalifansa abubakar mu ba shi bane manzon mu yace mu dinnan ba ma haɗuwa da ahlus sunna game da ubangiji ko kuma manzo Allah su daban manzon mu daban yanzu dan Allah wanda ya faɗa magana da yake sare musulmi ne ya riga ya faɗa ya raba zama ina fata an gane kamar yadda suna da aqidar cewa alqur'ani nan gaba ɗaya an jikita shi bayan rasul manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Abubakar ya zuba abin da yake so Umar ma ya ƙara an ce wa suriyar daga cikin alqur'ani din kamar yadda wani malamin su ya ila ya rubuta wani tashi suna fasli da kitabi fi tahrif kitab rabb al-arbab kaje ka duba littafin ka gani eh ta kargazan da ya amma littafin mu dawo kan sahabban Allah ta'ala ne ya yado su ya ce dan aljanna ko kuma kace ƙarya ne dan mutane ai ba a dade ba da wani arni ya fito yana cewa shi yana son ya tabbatar wa mutane da cewa na Aisha tana wuta tana cin mushi tana yagan namun jifa tana ci mai suna ya sun hadis duk duniya sun ji wannan ka je kuma kan intanet ka je ko ka sa ya sun hadis ka je ka gani za a zo ka profile ɗin shi da yawa wannan fatin sun yi shi ne a ina a garin London da Allah dan Allah musulmi in zai a ba ina yake wani ƙasa ne ta fi kowace ƙasa daraja a ƙasar musulmi in ma akwai abin da za a je a yi na kirki ina ya kamata a je a yi to sai aka je london ƙasar yahudawa nan aka ja kai kati yana cewa shi yana son ne a yau ya tabbatar da mutane cewa lalle tabbas na na aisha tana wuta tana cin mushi tana cin naman jikinta shi ke faɗin wannan magana wanda ta kai ga malaman musulunci da tsale da sun yi kamar raddi kala kala game da wannan abin da yayi karshen ta ma ta kai shi da sun yi mubahala da shi da wani ahlus sunna ahlus sunna yake shi yana rantsuwa da Allah cewa na aikata na aljanna in ko ba haka ba Allah ya halakar da shi shi kuma ya rantse da Allah cewa na na aikata wuce shi ma ya rantse bayan rantsuwan da yayi ne ciwon kansa ta kama shi akan harshen da kuma zasu sama yanzu ba dama kuma ai magana hakin zai tafi kuma ya riga ya rufe wannan ba har da suka yi abin da ya kama shi ke ina fata an gane i iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam matansa su ne ma farkon sahabbai jama'a su ne farkon ahlul bait in kace kai kana san ahlul bait saboda tun kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama annabi Ibrahim alaihi salam lokacin da hijira ne ya faru ne Allah ya ce ونجيناه وأهله إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين أنا إبراهيم شيء وعيش شيء ما تسمي فكلي باين يا بدر ووهبنا له إسحاق ويعقوب ويا أهله له يا رجل ما تسمي فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من طور من جانب طور نارا قال لأهلهم كفوا سيسي وإيالنسا كتايا كجراني النبو تشيد وعنوني ها النبو نطو عليه السلام لوكسين دا ملائكوك واسع لكبر سالين داري تلك سنين إنا مهلكوا أهل هذه القرية إنا لها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم من فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين sun tsira da sauran matansa amma ɗaya daga cikin ta yi ta ƙi imanin ta dawo amma zuwa yi matan nashi matan shi da ƴaƴayen shi ya fi al'ahal ala haka nan annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya faɗa ni a cikin Qur'ani ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya وزينتها فتعالينا أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي يا نساء النبي أغشى الله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا سواء أهل البيت أنا ما تنسى أشياء جدا وان وان رزو يزم إيالين جدا من الله أباين سوانين أباين ما تنسى تكون ترى ما تنسى كن زادا أن كان عائشة أن زادا أن كان حفصة أن زادا أن كان زينب أن زادا amma dai asalin sajidin zagin su ne guda biyun nan na na aisha da na hafsa saboda ɗaya yar gidan abubakar na siddiq ne siddiqa binta siddiq ɗaya kuma ɗaya ɗaya kuma ɗaya ce a wurin umar ɗan khattabi wacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita Allah madaukakin sarki daga saman al'ashin bakwai yace mai irji'aha mai da ita fa innaha qawwamatun qawwama ta kasance mace ce mai yawan yin azumi ko mai yawan tsayuwar dare yace manzo Allah mai da ita ko sai kuma wa ina fata an gane zama wajibi ne mutum ya zama wato yana da wayewa kun kada ya zama ilahu ne a cikin addini duk wannan hujjojin ba su ta ce iyalan gidan manzo Allah wannan su ne iyalansa ba sai an ji an kai wani kali an yi kayin kali an yi kayin kali har da wani ma a Najeriya sai ce shi ma jikan annabi ta ina baki da bakin zuciya da baka zuciya da bakakan kaya ta yaya za ka zama iyalan gidan manzon Allah manzon Allah fa ran kaya yake al-muslimin ya bi kullu bayaw sai kuma bakakan kaya kake sawa da bakar fuska da bakar zuciya ta yaya za ka zama iyalan gidan Annabi ba zai yi ba jama'a ina fata an gane dan haka sabon jama'a wajibi ne kowa ya gina kansa imamu tirmidhi ya rawaito hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa Allah Allah fi ashabi ina haɗa ku da Allah ina haɗa ku da Allah game da sahabbaina la tattakhuduhum gharban ba'di kada ku rike su a madadin ababan zagi a madadin ababan cin mutunci a bayana faman ahabbahum fabihubbi ahabbahum dukkanin wanda ya so ni ya so su saboda suna ne ke ƙaunar wa man abghadahum fabibughdi abghadahum wanda ko kage yana kin su to saboda kina da yake ne kin su ومن أبغضني يوشك الله أن يأخذه wanda ko yake yayya da ni to Allah ya kuce sa masa daga da azaba da gare shi a wani hadisi na daban Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man sabba ashabi dukkan wanda ya zagi sahabbaina abokanaina fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nas ajma'in inuwar Allah da ta mala'iku da ta mutanen kirki daga cikin mutane ta tabbata gare shi فدا كسامو تساني عبد الرحمن بن عوف ده خالد بن الوليد عبد الرحمن بن عوف يقول قارا وجن من الله صلى الله عليه وسلم kaga ka tantare shi ne ma amma manzo Allah ma sai ya ja kunni dan baya yace la tasubbu ashabi kada ku zagi sahabbaina fa wallazi nafsi bi yadi ina rantsuwa da wanda rayuwa take hannunsa law anfaqa ahadukum mithla uhudin zahaban da ɗayan ku zai ciyar da kwatan kwacin dutsen uhud na dinare ma balagha mudda ahadihim wala nasifa ba zai kai darajar mudu ɗaya mudin nabi ɗaya da kabiyar ba kai ko rabin ma ba zai kai darajar shi ba ku ji wani dutsen uhud mai tsawon kilomita goma sha hudu kilomita goma sha hudu kana son kaza da yaki amma inda za ka ce da kwatan kwacin shi na dinare ka ciyar ma addinin Allah domin Allah kuma ba zai kwatan ba zai kai kwatan kwatan ne ba mudin nabi guda ɗaya da sahabi manzon Allah ya tsira kai ko rabin shi ma ba zai kai garin shi ba saboda tsarki irin zuka kan amma ba wani bane wanda ya kawo wannan matsalar sai wannan bakin da yahudi ibnu sauda mai suna abdullahi bin saba al-yahudi da yahudi ne na garin yaman shi ne wanda ya je dinga wannan yama dinga yaɗa wannan wutar fitina daga jikinsa aka samu shi'a hakan daga jikin shi aka samu kawari wannan mutum kawari su ne mutanen da suke kafa sahabbai ma gaba daya domin su da sun fara goyin bayan ali bin abi talib daga baya ma suka ce kai ali ma ya rinda shi ma kafiri ne ali bin abi talib in ji kawari a wannan lokacin ya yace ta a wannan sai min harawan ya kakkashe shi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam a ingantaccen hadisi dama ya mai isharar cewa zai yace kuma zai kashe shi lokacin bayan ya yi shi ya kace su ya faɗi wa Allah sujada yace ya gode wa Allah da ya gaskata mishi maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta tabbata tare da shi shi yasa malamai gaba ɗaya suka zo ayar nan ta cikin sotun fata muhammadin rasulullah wallazina ma'ahu ashiddau 'alal kuffari rahama'u bainahum tarahum ruk'an سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا انهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراه har zuwa ƙarshen aya a ƙarshe sai Allah ya fito dan menene ma Allah ya saba sahabban nan wai sai kawo mene wasu irin lamun lamun ta'alu li yaghiza bihim al-kuffar saboda kafirai su suna jin haushin malaman ahlus sunna da immatul arba'a malik shafi'i abu hanifa gaba ɗaya sun tare da kan cewa duk mutumin aka ga yana faɗin aibin wani sahabi kwaya ɗaya to wannan mutumin arni ne ba su ba abin musulunci sahabi sai ka faɗa aibin sahabi wani ai yayi kaza lokaci kaza yayi kaza lokaci kaza to wannan mutum ba shi da imani dan dama Allah ya tsare sabai domin suwa su jawo su ina fata an gani sannan su ne quruni mufaddala ba wani wanda yake sai ƙara rayuwa a irin zamanin da rayuwa cikin shi bai taɓa yiwuwa ba ne jama'a an gane wannan ko yawwa domin jama'a wajibi ne mu ma mu bayyana shi da mu yadda kowa ya sallata nashi kuma muna sallata tamu mu aqidar mu shine kaunan iyalan gidan Annabi sallallahu alaihi wasallama kaunan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma la nufarriqu baina ahadin minhum ba ma rabewa a tunkanu aqidar mu ahlus sunna kuma shine sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan suka tarayya akan abu ma'asumai ne amma ɗaya ɗaya kunsu kuma ba ma'asumai ba ba wani wanda yake ma'asumi a karan kansu wanda baya ne babu a zamanin rayuwarsu sun yi kusakurai Allah kuma ya ce ya yace zama an gane wannan ko tunda ko Allah ya yace ba wanda ya kuma ya ce ba ya yace ba ina fata an gane wannan shi ne kaɗan daga cikin abin da insha Allah ta'ala za mu ɗebo mu ɗanyi bayani duk da cewa mu kai gaban ƙarshe na bayani akan wannan ba insha Allah ta'ala sai dai Allah ya kai da kashi ne zuwa bi izinin ta'ala saboda ƙwarewar lokaci nan za mu tsaya sai mu ci gaba ta gaba a karatun mu na gaba insha Allah ta'ala abinda mu karanta daidai Allah ta yi tare a cikin lada wani mutum kuskure kuma Allah ta'ala ya gafarta mana bukatun mu na alkhairi Allah ka biya mana Allah muna roƙonka dukkanin abin da zai iya mana matsala a wannan ƙasa tamu ya Allah muna roƙonka ya Allah ka mana magani shi Allah muna roƙonka ka ɗauki rayukanmu akan wannan tafarki da bin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama ka kashe mu daga cikin masu ƙaunar sahabbai da kuma ƙaunar iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka kashe mu tare da su sannan a ƙarshe ina nasiha ga ɗan uwa lalle wajibi ne jama'a kowa ya koma ya karatu wajibi ne kowa ya koma ya karatu wajibi ne kowa ya koma ya karatu ya nemi sanin addinin ka wallahi idan ba ka karatu ba ka zuwa inda ake yin karatu ka gama zama hasararre a rayuwarka gaba daya za ka zama kayi hasirar duniya wal akhirah kayi hasarar duniya da kuma ta lahira saboda mene babu yadda za a yi babu yadda za a yi ka san abu daidai ne sai ka je ka koya a wurin malamai kuma sai ka nemi masu tsoron Allah ina fata an gani don haka muna ƙara jan hankalin al'umma gaba daya ina ce al'umma ba ina cikin izala ba ina nufin musulmi gaba daya da babban murya cewa jama'a mu yi kokari mu koma karatu mu je kuma mu nemi ingantaccen sira da tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam mu karanta mu gane kowa yayi wannan sahabban mu karanta sirar sahabban mu ji kowa ne ne su saboda wani ina kamar zaki sahabbai shi kuma baya jin komai a jikinsa dan an zaji wani to ko menene kuma abin da an riga an saba yi kawai baka jin komai a to akwai matsala baka san kowa ne su ba ko baka san irin laifin da aka yi wa Allah ba shi yasa ka yadda Allah ta'ala ya yarda an nake cewa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk